بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata 24 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da hudu ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Alintisar, lissahabi wal'al, miniftira'atis samawi abdal, القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخيري wannan littafi ne da Dr. Ar-Ruhaili ya rubuta saboda kai agaji ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma 'yan ɗakin annabi dangane da ƙarerayi da ɓatancin da Dr. Tijani As-Samawi ya masu da abubuwan da ya kawo domin ɓata addinin musulunci malam ya ƙoƙarin bayyana ma al'umma asalin yadda gaskiyan al'amari yake saka ma malar ruhaili da dukkanin alkhairan duniya da lahira muna ƙarƙashin gaban da malam yake bayyana mana zantuttukan malaman musulunci akan 'yan shi'a da kuma aƙidin 'yan shi'a inda za ka san maganan ba ta yau ba ce gaba ɗayan malaman musulunci tun da sama da shekara dubu sun tsawatar da al'umman musulmi dangane da wannan muguwar aƙida ta shi'anci sun nuna wa mutane cewa su gudu da imaninsu in ba haka ba za su yi asarin imanin za a farauce su a sa su a koman hallaka Allah ya kiyaye za mu tashi inda mala ya ce ƙaunar imam shafi'i rahimahullah zancen al'imamu shafi'i Allah maɗaukin sarki ya ji ganshi shafi'i ya rasu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da ɗari biyu da hudu kinin yau da rasuwan shafi'i shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin daidai shekarar dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da rasuwan shafi'i ya ce sabata bi na kalil a imma anhu ya tabbata manyan malamai sun tabbatar cewa al'imamu shafi'i ya ce lam ara ahadan min ashabil ahawa ya ce ban taɓa ganin wani daga cikin 'yan bin son zuciya waɗanda ke bautan Allah da nasoshi na jabu ba ak zaba mafiya ƙarya fi da'awa wanda da'awansu gaba ɗaya ta gina kan ƙarerayi ne wala ashhada bizur kuma ban taɓa ganin mutane waɗanda suke addini akan shaidan zurba minar rafida irin 'yan shi'a ku za ku gamsu ku amintu ko da ba a cikin karatun littafin alintisar ba a karatun littafin as'ilatun kadar shababa shi'a ilal haq mala ya tabbatar mana da irin waɗannan ƙarere na 'yan shi'a da tukka da warwara da kuma shaidan zur abinda ba ka nan ya faru ka zo ka haƙiƙanci kana faɗin cewa haka ya faru kana wajen ni me ke gazgata ka gaskiya ne abu ya faru sama da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da wani abu kai kana nan yanzu kana ba da labarin abu na ƙarya babu isnadi ko kwaya ɗaya da ingancin wannan abu su waɗannan manyan malamai na musulunci da duniya ta shaida nagartansu su suna dab da lokacin ne mun gano wannan da kyau ko kun dai ji malaman da muka ambata a baya akwai wanda yana yaran su hijira da shekara ɗari da wani abu ne yake faɗin cewa 'yan shiya ku yi hankali da su domin su ne tawagan abdullahi ɗan saba al-yahudi wanda ya ce sayidina aliyu allah ne allah shi kyauta wannan magana al'imamu shafi'i an ruwaito ta a cikin littafin ibn batta al'ibanatul kubra a mujalladi na biyu shafi na 545 al'imamun lalaka'i ya ruwaito ta a sharhu sunna a mujalladi na takwas lambar matsala ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da bakwai Allah ya saka masu da alkhairi ƙaul yazid ibn harun rahimahullah sai kuma maganin yazid ɗan harun wani babban malami daga cikin atba'u tabi'in shi kuma ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da ɗari biyu da shida yau da rasuwan shi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da takwas. Ƙala ya ce, Mu'ammilu bunu Ihabin, sami'itu Yazid bunu Harun ya kul. Mu'ammil ya ce, Ya ji Yazid ɗan Harun yana cewa, Yaktubu an kulli sahibi bidi'a, za ka iya zuwa ka koyi karatu a wajen duk wani ɗan bid'a idan lam yakun da'iyatan. in ba ya kiran mutane kan bid'an shi illar rafida yace banda yan shi'a fa innahum yakdhibuna saboda makaryata ne suna ƙarya duk abin da ke fitowa bakunan su to ƙarya ne kai tsaye ba sa jin kunyan ƙarya ba sa shayin yin ƙarya ga Allah ga annabi da kowa ce to duk abin da suke faɗi saboda aqidan taqiyya baka da amincin gaskiya ne suke gaya maka yasa dole sai ka yi taka tsantsan ka sheka ka kauce daga gare su wannan bayani mala yace na qalahu shaykhul islam fi minhaj sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'atul qadariyya a mujalladin farko shafi na 60 wa azahu ibn batta fil ibanatul kubra wa lam ajirhu fil qism al matbu min al kitab mala yace a bangaren da aka buga ya duba bai gani ba wala allahu fil qism al makhtut mala ya ce yana cikin ɓangaren da ba a buga ba ne sau da al'ibana lokacin da malami yake wannan rubutun ɓangaren ta aka buga sauran ɓangaren ba a buga ba mala ya ce ƙaunar muhammad bin yusuf alfiryabi sai kuma maganan muhammad ɗan yusuf alfiryabi waɗannan manyan malaman tabi'ai ne manya-manyan malami kun ji tun da kan sahabbai wanda aka fara da shi shine sayyidina ali sai Hassan, sai Hussaini, sai a imma da shi ake ƙaryen cewa su ne limamansu gaba ɗayansu sun zo sun tsohon da sun ce su ba ruwansu da su. Ku gano wannan da kyau ko da tabbatattun ruwayoyi, to kuma gashi an zo har kan tabi'ai, kun ji irin abubuwan da suka faɗi, kai ba kawai an mai da kai sa kare, ka je kai noma, kai ma'annabi salati, kai sallan jam'i, ka karanta alkur'ani, ka mutu ka shiga aljanna an zo an haɗa ka da rikicin da ba za ka kare da duniya lafiya ballantana ka zauna lafiya a lahira isa ka yi hankali wannan babban malami ya rasu hijira na da shekara 212 yau shekaran shi 1222 rawar lalakayi anhu annahu kala al'imamun lalakayi ya ruwaito daga gare shi ya ce ma arar rafida wal jahamiya illa zanadika ya ce ai kaga 'yan shi'a kaga jahamiya to zindiƙai ne ka fahimci wannan in kana neman wan munafiki to shine zindiki ina fatan mun gano wannan da kyau shi dai ya girma kafiri ka lura sannan kuma mushiriki bai cin mashi ba sannan sama yake da munafiki nesa kasan ko a lahira da Allah madaukin sarki ya maganan wuta sai ce innal munafiki na fi darakil asfali minan nar saboda su sun fi illa to idan mutum munafincin shi ya kai geji ya kudi kut in za a mai hukunci sai da ce mai shi zindiki shi zindiki ko ya tuba saboda Allah sai an kashe shi kun gano wannan da kyau ku ya zo ya tuba ya gane cewa abin da yake ba daidai ba ne tsakanin da Allah to in shugaban musulmi ya kai gare shi zai kashe shi da ba wanda yake da tabbacin tuban shi da wannan maganan ma da yake faɗin ya tuba to ita kanta zindiganci ce kamar ɗan shi'a ne duk maganan da zai gaya maka ka yadda da mun karanta da ko anan sun ce ba za ka zama cikakken ɗan shi'a ba sai ka riƙa yin taƙiya ga wanda yake amintacce ne a wajenka mana amintaccen ka ma sai ka riƙa yaudaran shi to ina ga kuma wanda yake ba amintaccen ka ba mun gano wannan da kyau ko shi sa ɗan shi'a in mijinki ne misali ki yar shi'a kina ji na in yazo ya ce maki eh to ki fara tunanin kila eh ne kila a'a ne saboda matsalan da aka ga musu kenan ba abin da suke faɗi daidai dole haka suke tafiya haka suke tafiya haka suke tafiya kullun rikida suke Allah ya kiyaye mu musulmi imanin shi wannan bayani na Muhammad Yusuf Al-Firyabi mala ya ce ka karanta sharhu usul al-i'tiqad ahli sunna a mujalladi na takwas lambar matsala na 1457 wa an Musa bin Harun kala daga Musa dan Harun ya ce sami'atul firyabi wa rajulin yas'aluhu ce naji firyabi wani mutum yana tambayan shi amman shatama ababakarin wa Umar dangane da wanda ya zagi Abubakar da Umar mai hukuncin shi ƙala sai ce kafirun wannan arne ne kun gano wannan da kyau ko ƙala sai ce fa yusalla alaihi in ya mutu za a mai sallah ƙala sai firyabi ya ce la ba za a mai sallah ba wasa altuhu kaifa yasna'u bihi sai tambaye shi to ala gaba ta mala yanzu yaya za a yi da shi wa huwa yaqulu la ilaha illallah alhali kuma lokaci akan ji su sukan ce la ilaha illallah qala sai ce la tamassuhu bi aidihim kaga bi ma waiwai la ilaha illallah da suke faɗi don ba ba ta ma da amfani ka fahimci wannan da kyau ku kaman kai ne kai kashi dame dame da kai kafi tsari kai kuma kana da janaba sai ka je kai ta alula ba kai tsarki ba in kai alula kafa ɗari ta yi kaga wannan karamin wanda yake malamin fiƙo ɗalibin fiƙo zai ba da ansa kamar yaka je ka samu wanda ya fara arithmetic ne yanzu ka ce mashi ɗaya a tara da ɗaya duk dakikancin shi ne zai ce maka to kowa ya san wannan shi yasa kowaiwayen wannan ma bai ba ina fatan mun gano wannan da kyau kowaiwayen wannan bangaren bai ba shine ce kai la tamassuhu bi aydikum kakku taba dan shi a gawan shi ma da hannunku irfa'uhu bil khashadi ku nemo katako a ciccibo shi da shi hatta tuwaruhu fi hufratihi har ku je ku jefa a cikin ramin shi ku mai da ƙasa kawai ba a sa wani ice a wani nufi kawai za a rika mai da ƙasa ne kaga yadda ake magawan jaki ko to haka za a makafi ne kawai watsa ƙasa a wuce a tafiya wannan bayani faryabi ya faɗe shi yau sama da shekarar dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da biyu maganan ba ta yau ba ce ina fatan mun gane wannan da kyau to wannan maganan mala ya ce karanta littafin halal a jiz'in farko shafi na 499 da ibn batta fil ibanti sigura a shafi na 160 Allah madaukin sarki ya sa mu dace qawlu abi bakar abdullahi ibn zubair al-humaydi al-imam al-humaydi rahimahullah Allah ya ji kanshi shi kuma ya rasu yau hijira na da shekara 210 mun gano wannan ya rasu hijira shekara 219 yau da rasuwan shekara 1000 da ɗari biyu shekarar dubu ɗaya da ɗari biyu da sha biyar jama'a abin fa ba na wasa ba ne ko da a cire dubin a bar ɗari biyun haka kanka na uku ma ya girma ina fatan mun gano wannan ba ƙaramin abin nan ba ne yau da jihadin shau gaba ɗaya shekara ɗari biyu da wani abu ne shau ɗan hodiyo eh kafin ɗan hodiyo su sun ma daɗe a kabari waɗannan bayan Allah sun mu musulunci hidima hidima na ƙarshe Allah ya saka masu da alkhairi barka ji abin da yake faɗi kan yan shi'a qala fi kitabihi usulus sunna shi ya faɗi ma a cikin littafin shi ne mai suna usulus sunna ba da an zakara sahaba bayan da ya bayani kan sahabbai wawujo ba sannan ya bayanin wajabci dangane da attarahumi alaihim yi masahabbai addu'an Allah ya ji kansu cewa wannan wajibi ne kuma ba ka cewa Allah ya ji kan sahabi ka shiga uku shi sa an kira sahabi aka ce radiyallahu anhu sai ku ce yawwa malin ya ce falam nu'umar illa bilistigifari lahum mu ba mana umarnin komi ba dangane da sabai sai dai mu rika roƙa masu gafara faman yasubbuhum duk wanda ke zagin sahabbai aw yantaqisuhum ko yake rage mutuncinsu da darajansu aw ahadan minhum kai koda ɗaya daga cikin sahabban ne falaysa ala sunna wannan bai kan addinin annabi walaysa lahu fil fai'i haqqun kuma bai da rabo a cikin kudin gwamnatin musulunci ba za a ɗauke shi aikin gwamnati ba in an zo rabon kuɗi da gwamnati take badawa ga al'umman ƙasa ba za a ba shi ba in an je jihadi ba zai samu ganima ba in an samu fai'i ba za a ba shi ba ba a ba shi zakka ba a ba shi taimako duk wani abu na kyautatawa ba a maɗan shi a rabuwa ake da kafiri jama'a mun fahimci wannan da kyau ko karanta littafin usulus sunna na humaidi shi yasa yana daga ya kamata a ce kowa ya kula da shi shine inda za ka zama kana da ya kawai sai wata innanka da wani ƙauye sai da wace maka za a haɗin zumunta sai ka tambaye ta dawa sai da ce dawa na ka ce wani e arni ɗan uwanka ne baka ce e kafiri ne ai inna iye e iye e ai musulmi bi auren ba aurar da musulma ga kafiri yake nan kawai in duk duniyar nan za su daga maka nono su daga ba za a bashi ba ba a sai karanto mata wannan nasoshin ba mu karanto a baya cewa ba auren su ba a ba su aure ba shikenan sai karanto nasi ka ce mu da ma kun san mu muna tsaya kan nasi ne ya tuba in ya tuba sai a je a samu wata yar shiya da ta tuba sai a hada su don ba wanda yake da tabbasin tuban su saboda taqiya ba za a bashi ahlus sunna ba har abada ko ya tuba ya zama limamin arafa sai da ja samu wanda ta tuba kafara yar uwar shi sai a hada su in sun tuba da gaske a gani akan yayansu ko ku fahimta ba amma in har baka farga da wannan ba ko dan shi'a sai maka yaudaran da sai ka mutu ba imani wallahi malam mayaudara ne ba su da mutu baka ji imam ya ce la tukallimuhum fa innahum yakdhibuna ba ko hirar dan shi'a karkai so da duk abin da zai gya maka ƙarya yake yi in ji imam malik imamu darul hijira mala ya ce ƙaunar ƙasim ibn sallamin alƙasim ibn sallamin allah ya ji ganshi ya rasu hijira da shekara 224 yau shekaran shi 1210 cif da rasuwa rawar khallal عن عباس الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول عشرت الناس yace ka gani nan na zauna na raye da mutane iri-iri wa kallamtu ahlal kalam kuma duk waɗanda suke suna bautan Allah ne ta hanyar ilmul kalam duk mun tattauna da su kaza an ce kaza kowa ya ji maganar shi fama ra'aitu aw saha waskhan yace ban taba ganin kazamai na ƙarshe ba wala aqazara qazaran ban taba ganin mutanen da ke dumu-dumu da kazanta kowane iri ba wala adhafu hujjatan ko ban taba haduwa da masu raunin hujja wala ahmaqa ko ban taba haduwa da dolayi wawaye shashashai banzaye jakuna ban taba haɗuwa da kazo rogo sabo tumaki mun gano wannan da kyau ko mala ya ce minar rafida irin yan shi'a ba tun da yake bai taba ganin wawaye irinsa ba ya ce duk wani ashabal a hawaii ya magana da shi amma bai taba gan don allah duk wanda ya kiyaye littafin as'ila ka gaya man ɗan shi'an da ba za ka iya muƙabala da shi ba komi a addinin shirme ne komi shirme ne yanzu ba kai ɗin ka je ka gaya masa wata magana da aka gaya masa saɓaninta a wajen abin nan nasu wajen jawabin da ake masu wancan na ƙasidojin can sai ce to ba zai karyata ka ba sai karyata malamin shi saboda me wai ba mamaki wai mahadi ne ya magana a bakin ka kalli irin wannan maganganun banza ba satin da makaranta da ku ba eh dazu ne ma Allah da ya kiyaye to sai yake cewa wala qada wallatul qada ath-thugur yace haƙiƙa na zama alƙali a ath-thugur gari ne fanafaitu minhum thalathata rijal sai na kori mutum uku mun gano wannan kyau ko jahamiyina duk wani ba jahami na garin yace na wartake shi a garin warafidi da wani ɗan shi'a aw rafidiyin ko ɗan shi'a wa jahami wasu ɗan shi'a guda biyu da ba jahami ɗaya ko ba jahami biyu da ɗan shi'a ɗaya ya kore su a garin haka yake yi ba su ɗakin haya su zauna ba a saida masu da fili ba a saida masu da gida cikin musulmi kwata-kwata bai halatta ba duk kwaɗayinku duka bai halatta ba ba a zama tare da su gaji hukuncin musulunci so duk inda ɗan shi'a yake bala'i zai haifar muku duk musiban da ke faruwa ga falastinawa a yau a gabas ta tsakiya ɗan shi'a suka sabbaba ta shi sa cikin wannan karatun za mu zo za mu ɗauko me ya faru ne a gabas ta tsakiya ya haifar da yakin Isra'ila da ƙasashen larabawa. Me ya faru ne aka waye gari Lebanon ta fada a ƙarƙashin Isra'ila da kuma mulkin Kiristoci a yau. Me ya faru ne Yahudawa suke azabtar da Falastinawa a Gaza da ina da ina suwa suka sababa musu bala'in nan. Wani irin makirci na ƙungiyar Hezbollahi na Lebanon take ma musulmi da musulunci a wannan fagen. Kun gano wannan da kyau ku? sannan wani irin makirci ne 'yan shi'a suka yi ma musulmi a siriya har suka haifar da tuddan golan da ɓangaren jordan suka fada hannun isra'ila wani irin makirci ne tun sama da shekara ɗaruruwa da suka gabata wazirin iraki wani ɗan shi'a ya haifar da rusa gwamnatin musulunci wani makirci ne 'yan shi'a suka shirya a turkiya yau aka waye gari 'yan turkiya suka zama 'yan oda wani irin makirci ne 'yan shi'a suka shirya ma gwamnatin saddam har aka waye gari amerika ta mamaye su wani irin makirci ne 'yan shi'a suka shirya ma gwamnatin musulunci na ɗaliban waɗannan 'yan northern alliance ɗin 'yan takhalifin shimali suka shirya har gwamnatin ɗaliban ta faɗi wani irin makirci ne 'yan shi'a a yau suke shiryawa dangane da hare-haren da amerika take kaiwa ƙasan pakistan wani irin makirce-makirce ne 'yan shi'a suke shiryawa lokacin rikicin pakistan da ƙasan india dangane da yankin kashmir kun gano wannan da kyau ko kuma sannan mu dawo kasan nan ku ji wasu ai gabas tsakiya ma sai mun yi wajen wata shida kullum ana maka tarihin ana fitar maka da abubuwa za ku sha mamaki yanda ake maka photocopying abubuwan nan kana rike ana karanta maka haka za a zo a karanta maka gani waɗannan mutane ne jama'a mun gano wannan da kyau ko ka je ka bincika ka ga yanda 'yan majalisun suke da turawa yanzu a can Allah da ya kiyaye bari mu bi shi mu ji ya kori wasu arna ga can guda uku wa qultu sai na ce wa mithlukum la yusakinu ahlu thugur irinku ba kwa zama ta da mutanen thugur fa akhrajtuhum sai na kore su gaba karanta littafin as-sunna na khallal a mujalladin farko shafi na 499 qaul ahmad bin yunus rahimahullah ya rasu hijira na shekara 227 yau shekarun shi dubu ɗaya da ɗari biyu da da bakwai. Rawar halal rawar lalaka'i an Abbas Duri kala Samitu Ahmad bin Yunus ya ƙol inna la na'akula zabi hata rajular rafidi ya ce ba ma cin yankan ɗan shi'a fa innahu indi murtaddun ya ce domin a wajena ɗan shi'a radda ya yi ka gano wannan amma in kirista yanka ya baka zaka ci saboda qur'ani ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba amma shi ba utul kitaba bane shi murtaddi ne shi arne ne mala ce kanta sharhu usul al-i'tiqad ahlus sunna a mujalladin 8 lamban matsala na 459 qaulul imam ahmad ibn hanbal maganan imam ahlus sunna wal jamaa ahmad dan hanbali rahimahullah ya rasu hijira da shekara 241 yau shekaran shi 1100 da casa'in da uku dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da uku rawar khallal iddata riwayatin anhu fi dhammin rafida khallal ya ruwaito maganganu masu ɗimbin yawa daga imamu ahmad wanda yake zargin 'yan shi'a min ha daga ciki an abdulmalik bin abdulhamid kala abdulmalik ɗan abdulhamid ya ce samitu aba abdullahi kala man shatama a hafu alaihil kufur duk wanda ke zagin sahabbai ina ji mai tsoron kafirci mithlar rawafid kamar 'yan shi'a sun maƙala sannan ya ce man shatama ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda duk yake ma zagin sahabban annabi la na'amanu alaihi an yakuna mariqa min ad-dini yace ba mu ba mu amince mai ma ya bar addini ba ya fita daga cikin addini put kana zagin sahabi shikenan a sauka lafiya malici kanta sunna lil khallal juz'in farko lamban matsa shafi na 493 وعن عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتم بيبا بنش دنگين دا متمن دي زاقي صحابون النبي فقال يتشي ما أراه على الإسلام شي وانا إنا غنم بيدك چكم بيد چكم مسلم چي كتا كتا يا سلم باي باي أسوك لابيا karanta wancan littafin na khallal sharhu sunna a wancan shafin din وعن أبي بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله أمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة شنا تنبيش دنگين دمي زاجين أبو بكر دا عمر دا عائشة قال چه ما أراه على الإسلام چه كو غنين شما مسلم چه باناي in ka kalli musulunci zai gaba sunan shi a wajen sunan shi yana can a cikin jafar mun gano wannan da kyau ko eh su suka faɗi sun ce wani littafi ne jafar shi jafar yana da tsawon zira'i saba'in ina fatan mun gano wannan da kyau tsawon zira'i saba'in kawo ko mu kuma littafin da ke da tsawon zira'i saba'in a cikin alkur'ani sarƙa ce ta wuta zar'uha saba'una zira'an fasloko suka ce duk wani ɗan shi'a na da da na yanzu akwai sunan shi a ciki to kaga kenan ba wahala duk wani ɗan shi'a za a akwai sunan shi kana zuwa kawai za a saka ka a cikin wannan sarƙar ne a ɗaure ka tamau saba'una zira'a na fasilo kuhu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye su suka faɗi da kansu su da kansu a cikin jafar shi jafar ɗin akwai abiyad akwai kuma abiyad ahmar ne da abiyad ko eh وعن إسماعيل بن إسحاق أن أبا عبد الله سئل أن تنبيه بابا عبد الله arrajulin lamarun dangane da arrajulin lahu jarun dangane da wani mutum da ke da makoci rafidhi dan shi'a yusallimu alaihi zai rika mai sallama qala sai ya ce la ba a dan shi'a sallama wa idza sallama alaihi la yuraddu alaihi in kuma yi maka sallama ba za ka mai da mashi ba sai ka ce barka da hantsi barka da ratsi an fito lafiya madalla a sauka lafiya kafiri shikenan qaulul imam al-bukhari rahimahullah abu Ismail al-Bukhari Allah ya ji ƙanshi, ya rasu hijira shekara 256, yau shekaran shi 1,178, Bukhari da rasuwa. Kai jama'a abun fa ba fa na yau ba ne, tintini malamai sun gama hukunci, iza karo ɗan shi a yaudare ka kowane ne. Malai ce ƙala fi kitabi halƙi af'alul ibad. ya faɗi a cikin littafin khalqu af'alul ibad ma ubali bukhari ce kai fa ban damu ba sallatu khalfal jahami da in yi sallah bayan bajahani war rafidi da in sallah bayan dan shi'a am sallatu khalfal yahudi al yahudi wan nasara da in yi sallah bayan in zan iya sallah bayan dan shi'a ko bajahami to zan iya sallah bayan ba yahudi ko ba nasari wala yusallamu alaihim ba a ma yan shi'a sallama wala yi aduna in ba su da lafiya ba a gaishe su wala yi naka huna ba auren matansu ba a ba su aure wala yi shahaduna kuma in sun mutu ba a zuwa sallan jana'izansu in kuma abu ya faru sun ba da shaida ba a yadda wala tu'kalu dhabaihum kuma in sun yanka ba a ci karanta littafin khalqu af'al ibad din da aqaid salab a shafi na 125 jama mun gano wannan da kyau ku shi yasa ɗan shi'a gaba ɗaya ba a sasa cikin lissafi gaba ɗayansu jama'a ana fakin ɗin society ne Allah ya tsare mana imaninmu fasbanakallahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum